بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس عشرين دبيو قوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدى شكرا دبو ايدا تريه دشا بقوي وان دي دي دي دبيار قوات سبتمبر 1996 daga wannan rana insha Allah ta'ala za mu fara karatun littafin al'ibana عن أصول الديانة تا الإمام المبجل إمام أهل السنة بعد الإمام المبجل الأول أبو الحسن الأشعري Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya mishi rahama ya mishi sakamako da gidan aljanna firdausi amma kafin mu fara karatun wannan littafi za mu yi wata shimfiɗa kamar haka na farko za mu yi bayani dangane da at-ta'rifu bil imami abul hasan al-ash'ari shi abul hasan al-ash'ari din nan wane ne za mu kawo tarihin shi insha Allah ta'ala a takaice sa'annan abu na biyu ruju'u abul hasan al-ash'ari an al-i'tizal ila aqidati salaf za mu bayani dangane da cewa abul hasan al-ash'ari ya bar aqidan mu'tazilanci zuwa ga aqidar as-salaf salih ita ce aqidar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabban shi wadda tushenta shine alqur'ani da ingantattun hadisai abu na uku za mu magana dangane da isbatu sihhati nisbati kitabil ibana an usulid diyana ila abil hasan al-ash'ari tabbatar da ingancin danganta wannan littafi na al-ibana an usulid diyana ga shi al-imam abul hasan al-ash'ari domin dukkanin littafi wajibi ne a bincika a tabbatar cewa wannan malami da aka ce shi ya littafin shin da gaske ne shi ne ya yi shi ko ko an yi ƙarya ne an rubuta littafin an ba sunan shi a jiki to balle wannan littafi da aka samu wasu 'yan bid'a suka fito suka ƙaryata cewa sam abul hasan al-ash'ari ba ma shi ya rubuta wannan littafi ba to wajibi ne za mu bayani insha Allahu ta'ala dangane da tabbatar da ingancin danganta littafin ga shi al-imami abul hasan al-ash'ari rahimahullah abu na hudu za mu magana insha Allah ta'ala game da ilmul kalam shine asalin ilimin da shi ya kawo rudani a cikin addinin musulunci shi ya kawo da yawa daga wasu malamai da mabiyansu suka ɓace daga kan aƙidar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda annabi ya rasu akanta to za mu bayani game da ilmin ilmin kalam din da bayani akan asalin shi da kuma hukuncin koyan shi ilmin kalam din da kuma hukuncin bincike ma cikin littattafai waɗanda aka rubuta da ke bayani akan ilmin kalam din abu na biyar da zamu magana shine wasayal mutakallimina bi tarkil kalam wasiyoyin da manya-manyan malaman wannan ilimi na ilmul kalam suka yi game da cewa a bar wannan ilimi saboda ilimi ne mugu to za mu kawo wasiyoyinsu waɗanda ainihin suka yi dangane da ainihin cewa wannan ilimi ba ilimi ne na gari ba a takaicen takaitawa wannan ilimi na kalam shine ake cewa ilimin tauhidi a ƙasar nan tamu to amma a ƙashin gaskiya bai halatta ba a shar'ance bai cancanta ba a ce mishi ainihin ilimi na tauhidi sai dai a ce mishi ilmul kalam za mu bayyana me yasa ake kiran shi da ilmul kalam din za mu bayyana me yasa bai dace da a kiraye shi da ilmin tauhidi ba sa'annan abu na shida shine wanda yake na ƙarshe za mu magana akan حكم الترحم على من مات على العقيدة الأشعرية من العلماء المتقدمين كابن العربي والنووي وابن الجوزي وابن حجر وعثمان بن عافودي رحمهم الله تعالى أجمعين إنه كنت manyan malaman musulunci waɗanda suka gabata suka rasu akan wannan aqida ta ash'ariyya kamar al-imam abubakar ibn al-arabi al-maliki ba ibn arabi ba ad-dimashqi al-hatimi at-ta'i amma abubakar ibn al-arabi al-maliki wanda yake al-faqih to ya mutu akan wannan aqida ta ash'ariyanci haka al-imam an-nawawi shi ma akan wannan aqida ya rasu haka ibn al-jawzi shi ma akan wannan aqida ya rasu haka ibn hajar al-asqalani akan wannan aqida ya rasu a nan kurkusa ba a tafi da nisa ba shehu usman dan fodiyo shi ma akan wannan aqida ya rasu Allah madaukakin sarki ya ji kansu baki daya to a shar'ance ina hukuncin wannan abin da ne a yanzu kamar waɗannan da suka mutu akan wannan aqida a ce Allah ya ji kansu ne hukuncin musulunci akai to waɗannan su ne abubuwa guda shida waɗanda in Allah madaukakin sarki ya nufa ya yadda za a ainihin mu karanta su da izinin Allah ɗaya bayan ɗaya abu na farko idan ba a manta ba shine at-ta'rifu bil imam abul hasan al-ash'ari rahimahullah bayani akan tarihin shi da sunan shi da inda ya karatu suwaye malaman shi wace gwagwarmaya ya sha dangane da aqida a takaicen takaita wannan malamin sunan shi Aliyu dan Ismail dan Ishaq dan Salim dan Ismail dan Abdullahi dan Musa dan Abi Burda dan Abi Musa al-Ash'ari wato nasabar shi tana karewa ga babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama Abu Musa al-Ash'ari mutanen Yaman ne larabawa ne suka samu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka taho takanas tun daga kasar Yaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin tahowarsu larabawan makka a jahiliya ba su san wani abu da ake kira wai in an gaisa kuma ai musafaha ba sai ma'aiki ya ce gobe mutanen kasar Yaman abu musa al-ash'ari da shi da al'umma shi za su iso su ne farkon mutanen da za su kawo musafaha a cikin addinin musulunci to kaɗan kenan cikin darajar waɗannan ashariyawa har suna da wata ɗabi'a ta idan aka shiga wahala na ainihin rashin abinci duk baki ɗaya garin sai kowa ya fito da abincin da ya mallaka mai shinkafa buhu guda mai masara mai gero kowa ya fito da shi idan aka fito da shi sai a tara dalar shinkafa wuri guda ta gero wuri guda wake wuri guda kowane nau'i na abinci sai a tara shi a nan idan aka tattara wannan abinci sai a zo sai a yi raba daidai gaba ɗayan mutanen gari wannan ɗabi'a tasu manzan Allah ya ji daɗinta ya yabe su ya saka musu albarka kuma albarkar ta bi su to abu musa al'ashari kenan asalin ana danganta su ga ash'ari ne saboda kakansu wanda yake na sama wanda tarihinsu yake tikewa gare shi an haife shi da su ma haka a hannun shi to shine sai kakashi sai ta danganta shi zuwa ga ash'aru gashi to daga nan duk wanda ainihin wannan ɗa ya haifa ya biyo ta salsalar jinin shi sai kuma a ce mishi al-ash'ari ma'ana wanda aka haifi kakansu da gashi haka a hannu ya saba wa ɗabi'ar ɗan adam su ma yadda kaga su ma ta ka sai aka haife shi haka da ita a hannun shi to dalilin asalin nasba ɗin da ake cewa al-ash'ari ɗin kenan daga sha'aru ne to wannan babban limami wanda a yau duniyar musulunci baki ɗaya ko kuma mafi yawanci daga ciki suke danganta kansu dangane da aƙidar shi amma a ƙashin gaskiya mafi yawancinsu ba su san haƙiƙanin aƙidar da ya mutu a kai ba sun ɗauka wannan aƙidar da suke fama da ita wadda ya tuba ya batta kamar yadda zamu ji to sai suka ɗauka wai akan ta wannan babban malami ya mutu don haka kowanne ya tashi sai ce shi ma yana bin aƙidar ashariyanci ne in ka tambaye shi ina asalin wannan aƙida sai ka biya kawo maka wasu dalilai waɗanda yake masu rauni ne ba su da ƙarfi a cikin addinin musulunci da ilimi to wannan babban malami nasbar shi tana tsarkewa zuwa ga abu musa al-ash'ari wato shi ma ɗan ƙabila ash'ariyawa ne cikin darajojinsu dai har wa yau manzan Allah ya ce al'ash'ariyuna minni wa ana minhum manzan Allah ya ce ƙabila ash'ariyawa al'ummata ne nawa ne ina son su kuma ni ma ɗaya ne daga cikinsu su ma kuma nawa ne wuli da sanata sittin wa mi'ataini min alhijratin nabawiyya an haifi wannan babban limami a shekara ta ɗari biyu da sittin bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama tarjamahu abul qasimi علي بن الحسن ابن حبة الله ابن حبة الله ابن عساكر الدمشقي في كتابه akwai wani babban malamin hadisi wanda ainihin aka fi sani da alkunyashi abul qasim sunan shi aliyu dan hasan dan hibatullah dan asakir to an fi sanin shi da ibnu asakir ad-dimashqi mutumin kasar damascus ma'ana kasar syria kenan fi kitabihi ya kawo tarihin wannan malami abul hasan al-ash'ari a cikin littafin shi da ya sa mishi suna tabyinu kadhibil muftari fi ma nasaba ila abul hasan al ash'ari ma'ana bayyana ƙaryar mai kirkirar ƙarya da ya danganta ta ga abul hasan al ash'ari an samu wasu ne ko wani daga cikin malamai ya rubuta littafi ya ƙarerai masu yawa ya danganta su zuwa ga abul hasan al ash'ari sai wannan babban malamin hadisi ya tashi ya ƙaryata waɗannan abubuwa shine ya sa wa littafin tabyinu kadhibil muftari fi ma nasaba ila abul hasan al ash'ari yace ma'ana bayyana ƙaryar maƙaryaci dangane da abubuwan da ya dangantawa al-imam abul hasan al-ash'ari to malami na farko da ya tarihin wannan ainihin babban malami da muke tattauna tarihin shi kenan wal khatib al-baghdadi fi tarikh baghdad haka babban malamin hadisi malamin tarihin malaman hadisi khatib al-baghdadi ya kawo a cikin babban tarihin shi mai suna tarihin bagdaza shi ma yayi tarihin wannan malami abul hasan al-ash'ari sa'annan wabnu khalkan fi wafiyatul a'yan da kuma ibnu khalkan a cikin littafin shi mai suna wafiyatul a'yan ma'ana bayani akan rasuwar manya-manyan malaman duniya wa zahabiyu da malamin tarihin musulunci al-imam al-hafiz zahabi fi tarikh al-islam a cikin littafin shi mai suna tarihin musulunci wa ibnu kasirin da abul fida ibnu kasirin al-qurashi shi ma ya kawo tarihin wannan malami في البداية والنهاية أتكلم لتافي شميسونا البداية والنهاية لتافي ني بابا نتاريه mujalladi goma sha bakwai ne wannan littafin ko da yanzu an zo an matse shi a wata sabuwar bugu wani sabon bugu ya fito an buga shi a mujalladi takwas wani mujalladi goma tarihi ne na musulunci tantagarya duk wata ƙarya da aka lalata musulunci wannan malami ya sa alƙalamin shi mai daraja da albarka ya kwankwaɗe ta baki ɗaya فهو حقيق اي ابن كثير يا cancanci haka dalili ai almajirin ibn taymiya ne ai duk wanda ya karatu wurin ibn taymiya ya sha karatu shi yasa al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya ji kanshi sai da ya shekara 36 yana karatu a makarantar ibn taymiya yace ba dan ibn taymiya ya rasu ba zan koshi da karatu a makarantar shi ba ya fara karatu makarantar ibn taymiya tun hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara a 712 ɗari bakwai da arba'in da takwas ibn taymiya ya rasu sa'an nan fa al-imam ibn al-qayyim ya haƙura shekara shi talatin da shida a makarantar ibn taymiya yana kwasa tantagaryar karatu na sunna baki ɗaya fa radiyallahu wa rahimahumullahu ajma'in wa tabaqati shafi'iyya da kuma tabaqati shafi'iyya ta al-imam ibn kafirin ya kawo tarihin wannan malami wa tajus subki da kuma malam dan malam shine wa attaj abdul wahhab subki fi tabaqati shafi'iyyah al-kubra a cikin nashi littafin mai suna tabaqati shafi'iyyah al-kubra wa ibn farhun al-maliki da ibn farhun al-maliki al-ya'muri shi ma yayi tarihin abul hasan al-ash'ari a cikin littafin shi fi dibaj al-muzahhab fi a'yan ahli al-madhhab sunan littafin kenan ad-dibaj al-muzahhab fi a'yan ahli al-madhhab ma'ana a cikin wannan littafi shi wannan malami ba malike ne to yana kawo tarihin malaman malikiya to sai kawo tarihin shi ainihin wannan babban malami wanda muke tattaunawa abul hasan al-ash'ari rahimahullah wa murtaba zubaidi da kuma murtaba az-zubaidi fi fi ittihaf as-sadat al-muttaqin bi sharh asrari ihya ulumuddin wannan babban malami wani malami ne wanda shi ma za mu zo mu bayani duk waɗannan malamai za mu zo mu faɗi lokacin rasuwarsu ɗaya bayan ɗaya su kansu to wannan malami ya sharhin ihya ulumuddin to a cikin wannan littafi ya kawo tarihin abul hasan al-ash'ari wa ibn al-imad al-hanbali da ibn al-imad al-hanbali fi shazarat adh-dhahab fi a'yan man dhahab a cikin littafin shi mai suna shazarat adh-dhahab fi a'yan man dhahab wa ghayruhum da waɗansu malamai da yawa duk sun kawo tarihin wannan babban malami al-imam abul hasan al-ash'ari Allah ya kara mishi rahama da yarda abu na farko kenan dangane da ainihin shekarar wannan malami da aka haife shi da cikakken sunan shi da nasbar shi sa'an nan kuma da bayanin malaman da suka kawo tarihin shi kaɗan za mu zo nan gaba za mu kawo abubuwan da suka faɗi cikin littattafansu amma kafin sannan sai mu ce da khalahazal imamu bagdada wa akhadha hadisa an al-hafiz zakariya ibn yahya as-saji ahadi a'immatil hadith wal fiqh wannan babban limami da muke magana akan shi ya shiga ƙasar bagadaza ya yi karatu ya karbi karatun hadisi a wurin babban malami mai suna zakariya dan yahaya assaji ɗaya daga cikin limaman hadisi da kuma fikihu kuma ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran al'imamu ahmad ibn hanbali to ya yi karatun hadisi a wurin shi wa an abi khalifa al-jumahi haka abul hasan al-ash'ari yayi karatu wurin abi khalifa al-jumahi wa sahal ibn sarh da kuma sahal dan sarh waɗannan duk malaman shi ne wa muhammad bin yaqub al-maqri da muhammad dan yaqub al-maqri duk yayi karatu a wurin su shi abul hasan wa abdurrahman bin khalaf al-basriyina da kuma abdurrahman dan khalaf dukkan su waɗannan mutanen ƙasar basra ne to dukkan su malaman al-imam abul hasan al-ash'ari ne وروى عنهم كثيرا في تفسيره المختزن يا رويتو مغنغنو دا يوا دا حديثي يا كاو اتكن تفسير شاء المختزن وان دا زوني بياني اكن wannan tafsiri nashi واخذ علم الكلام to asalin wannan ilimin da ya ja mishi ya bace wanda wannan bacewar tashi ce har yanzu wasu ba su yarda wai ya dawo ya mutu akan shiriya ba ya bar batar asalin wannan ilimin na kalam din ya koye shi ne an shekhihi daga malamin shi zauji ummihi mijin uwar shi abi ali aljubba'i shekhul mu'tazila mai suna da alkunya abi ali aljubba'i babban malamin mu'tazila to mijin uwar shi abul hasan al-ash'ari ne bayan mahaifin shi ya rasu sai ainihin shi abul wannan mahaifiyar abul hasan al-ash'ari ta auri shi abu ali aljubba'i to da ta aure shi kuma shine karshe ya zo ya karatu a wurin mijin uwar tashi sai ya zama wannan aure na uwa tashi shine asalin ya sabbaba mai ya karatun wannan ilimi na alkalam a wurin mijin uwar tashi shine sanadin batan shi tsawon shekara arba'in kamar yadda za mu ji sai daga baya Allah ya mai gamdakatar da yake duk wanda Allah ya nufa da alheri duk duniya sun taru akan nufin shi da sharri sai Allah ya kubutar da shi ولما تبحر في كلام الاعتزال وبلغ فيه الغاية كان يورد الأسئلة على أستاذه في الدرس ولا يجد فيها جوابا شافيا فتحير في ذلك a lokacin da wannan ɗa ya yi karatu ya yi zurfi game da ilimi na mu'tazilanci za mu zo zai bayyana mana me mu'tazilanci me murji'anci me rafibanci shi'a da sauransu duk baki ɗaya wata ɓatacciyar ƙungiya alhamdulillah kafana hadha al-imam al-mubajjal ma'unatar raddi alaihim ya ɗauke mana lamunin duk sai ya biya kwankwaɗe su ɗaya bayan ɗaya sa'an nan bayan ya gama gusar da wannan ɓata nasu sai kuma ya dawo ya dasa mana bayani akan aƙidar annabi da sahabbai tsakanin alƙur'ani da sahihan hadisai ɗari bisa ɗari farahimahullahu to lokacin da ya zirki game da wannan ilimi na mu'tazilanci ya kai matuƙa to sai in aka zo ana darasi sai rinka jehowa wannan mijin uwa tashi tambaya wanda yake shine malamin nashi to saboda shi ma ya yi zurfi kuma wannan ilimi ne wanda in kana ƙara zurfi kana ƙara ruɗewa to sai zam wannan malamin nashi duk sanda shi ɗalibin ya tambaya sai malamin ya kasa bayar da amsa cikakkiya wadda za ta ƙosar da shi sai ɗalibin ya ƙara ruɗewa kuma dama kana ƙara zurfi kana ƙara ruɗewa kana ƙara zurfi to duk sanda ka ruɗe in ka je gurin malam kuma kai tambaya sai malam ya ƙara ruɗa ka to yana cikin wannan ruɗani fahukiya anhu annahu qala wata rana sai ya ce wa fi sadri fi ba'd layali shay'un mimma kuntu fihi min al-aqaidi fa kuntu wa sallaytu rak'atayn wa sa'altu Allah ta'ala an yahdiyani at-tariq al-mustaqim wa nimtu fara'aytu rasul Allah sallallahu alayhi wa sallama fil manami fa shakawtu ilayhi ba'd ma bi min al-amri yace wata rana da daddare sai kawai wannan ainihin aƙida da yake kai sai ji gaba ɗaya ta kasa natsuwa a zuciyar shi abin ya kai ya komo ya kai ya komo ya ce sai ya tashi ya alwala ya sallah raka'a biyu nafila ya ɗaga hannu ya roki Allah maɗaukakin sarki Allah ka shiryar da ni mai kakkiya hanya sannan sai samu ya iya yin bacci ya ce yana kwanciya bacci sai mafarki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mishi a bacci yake sai na gaya wa manzon Allah kukan halin da nake ciki ya manzon Allah al'amura su baki ɗaya na aƙida sun rikice min na rasa abin da zan ɗauka faƙala ne rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a cikin halin baccin nan da ya mafarkin ya ga manzon Allah yau manzon Allah tambaya sai ma'aike ce alaika bi sunnati kai dai ka yi riko da sunnata a nan ba wata shari'a manzon Allah ya kawo mishi a mafarki ba balle a ce ya kawo wani sabon abu manzon Allah ce mishi alaika bi sunnati ko kai kai mafarki manzon Allah ya ce alaika bi sunnati ka dace fa ka yi riko da sunnata fantabahtu yace sai na farka haka a firgice wa arattu masail al-kalam bima wajadtu fil qur'ani wal akhbar sai na rinka gwada waɗannan ainihin maganganu da muke karanta na waɗannan ilmomi na hayaniya in kila kaza fa huwa kaza in an ce kaza la lazima an yakuna kaza wannan hayaniya da bankaura da ke cikin waɗannan littattafai da ake karantawa hayatul islam ummul barahina muqaddima ta qawaidi duk wannan hayaniyar baki daya yace sai ɗibo su sai ya gwada su da abin da ke cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa asbattuhu sai na ga alqur'ani shine abin da yake tabbatacce dan haka sai na riko da shi wa nabtu ma siwahu wara'i zihriyan duk abin da ba qur'ani ba sai na watsar da shi ta can bayan bayana Allah ya mishi gamdakatar ya bincika duk waɗannan matsaloli da zaka kwaso su ka gwada su da qur'ani zaka ga suna share alqur'ani ne to sai ya watsar da su sai ya riko da alqur'ani da hadisai qala abubakar ahmad ibn ali ابن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة هجرية في الجزء السا... في الجزء الحادي عشر من تاريخه المشهور الصفحة السادسة والأربعين وثلاثمائة ببما من تاريخي نما لمن حديثي شيني الخطيب البغدادي وان دي رسي هجرة النبي نادي شكرا تريه دا ستين دا أكو يو خطيب البغدادي شكرا شتري ترى دا حمسين دا هدي دا رسوه to me ya faɗi a cikin wannan littafi nashi ya faɗi a cikin wannan littafi nashi mai suna tarihu bagdad tarihin ƙasar bagadaza a cikin shafi na ɗari uku da arba'in da shida ya ce abul hasan al-ash'ari al-mutakallim sahibul kutubi wa tasanif في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدئة يتي أبو الحسن الأشعري babban malamin da ya shahara ana danganta shi ga ilmul kalam wanda yake da manya-manyan rubuce-rubuce da littattafai da ya rubuta yana mai da martani ga karkatattun kungiyoyi da waɗanda suke batattu daga cikin ainihin masu bin aƙidan mu'tazila da 'yan shi'a da jahamawa da khawarijawa da sauran dukkan nau'o'i na batattu ya yabe shi akan wannan kenan cewa yana raddi ga suwa ga mu'tazila da 'yan shi'a da jahmiya da khawarija da kuma ainihin sa'iri asnafil mubtadi'a kaga ya samu yabo kenan ashe shi ba ba mu'tazali bane a ƙarshen rayuwar shi tunda ya dawo ne musu raddi ashe shi ba dan shi'a bane tunda ya dawo ne musu raddi ila an kala har dai al-hafiz al-baghdadi yace وكانت المؤتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى الأشعرية فحجزهم في أقماء السمسم yace da can mu'tazila sun ɗaga kansu suna cin karansu ba babbaka suna faɗin aƙidojinsu suna yaɗa su a duniya suna tallansu har sai da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wannan babban malami Abul Hasan al-Ash'ari wannan malami ya zo bi su ya kwankwatse su baki ɗayansu duk wani ainihin wato kazar-kazar da suke sai da ya ga ya kawo ƙarshen shi farahimahullah min imami wannan kenan ai muna ɗauko kaɗan ne daga abubuwan da malamai fa suka faɗi akan shi kamar yadda muka alƙawaranta qala ibn farhun fi dibaj ibn farhun al-ya'muri al-maliki ya faɗi a cikin littafin ad-dibaj al-muzahab yace asna ala abul hasan al-ash'ari abu muhammad ibn abi zaid al-qayrawani wa ghayruhu min a'immatil muslimin jama'a kun ga inda ake ɗaukar ilimi littafin risala wannan da muke karatu a ƙasar nan na fiqihu da aqidar salaf wannan aqida ta farkon risala ita ce aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi amma mutanen ƙasar mu sai suka watsar da wannan aqidar sai suka yi riko da aqidar da ke farkon qawaidi da sauran littattafai batattu الوجود والقدم والبقاء والمخالفة والسمع والقدرة إيانا كوي سكا tsaya duk abin da ba haka ba sai suke su ba su yadda da shi ba al-yadu wal rijl wal aynan wa ma ila zalika min as-sifat al-khabariyya la yu'minuna biha batatan albatta ba su yadda da cewa a ce Allah na da hannu Allah na da kafa Allah na da ido Allah na da waɗannan sifat waɗanda ke bada labari game da siffar shi kamar yadda yake sai su ki yadda da shi mai sala di ya kawo akidoji na gari sai suka watsar da shi to shi ne malam yake cewa ibn farhun al-maliki ya ce daga cikin manyan malamai waɗanda suka yabo ga abul hasan al-ash'ari har ma da babban malamin nan mai suna abu muhammad ibn abi zaid mai kairawani mai risala kenan ma'ana mai risala in ya yabe ka to shi kenan alhamdulillah kai mutumin kirki ne wajen aqida annabi da sahabbai to amma kun ga shaidan sai ya bullo wa mutanen kasashen mu ta inda ya ragargaza su kowa ya yadda da karatun da ke cikin risala to amma sai aka aje aqidar gefe guda sai da aka samu wani bataccen malami ma ba mutumin magrib nan ɗaya daga cikin wasu tsofaffin lakcarori a jami'a azhar da ya zo zai mata sharhi risala din sai ya gutsire bangaren aqida sai ya watsar da shi sai ya sharhin fiqhun kawai ma'ana abu mafi muhimmanci shine aqida sai ya watsar da shi sai ya hada mutane da fiqhun kawai mun fahimci wannan da kyau ashe yana tuhumar wannan aqida mummuna ce kenan yaushe mutum aƙidar shi za ta yi muni fiƙihun shi ya kyau zai yiwu to shine aka ce gashi abu muhammad ibnu abi zaid al-qayrawani da wasu manyan malamai cikin shugabannin musulmi sun yi yabo ga abul hasan al-ash'ari wannan a takaice abinda ibnu farhun al-maliki ya faɗi kenan a cikin littafin shi ad-dibaj وقال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ɗaya cikin manyan malaman shafi'iya kuma mai suna tajuddin as-subki abdul wahhab kenan yace abul hasan al-ash'ari kabiru ahli sunna yace abul hasan al-ash'ari shine shugaban ahli sunna ba'da al-imam ahmad ibn hanbal bayan al-imam ahmad dan hanbal bayan da al-imam ahmad dan hanbal ya kau to waye shugaban ahli sunna waye babba waye jagora shine al-imam abul hasan al-ash'ari وعقيدته وعقيدة الإمام أحمد رحمه الله واحدة aƙidar shi ɗaya da shi da al'imamu Ahmad don a zamanin da can in ana in kana son a gane kai aƙida ka ta gari ce sai ka ce ni aƙida ta ɗaya da imamu Ahmad ibn Hanbali saboda kasancewa imamu Ahmad shi ke ɗauke da tutar aƙida annabi da sahabban shi a wannan zamani to shine sai aka ce aƙidar shi al'imamu Abul Hasan al-Ash'ari ɗaya da aƙidar imamu Ahmad ibn Hanbali imamu ahli sunna la shakka fi zalika wala ba babu shakka babu kokonto akan haka la shakka fi zalika wala ba babu shakka akan haka babu kokonto wa bihi sarraha al-ash'ari fi tasanifihi haka a shi kanshi al-imamu abul hasan al-ash'ari ya fito qarara ya fadi a cikin ainihin littattafan shi wa zakarahu ghayra ma marra min anna aqidati hiya aqidatu al-imam al-mubajjal ahmad ibn hanbal kuma ba so daya ba so da dama a cikin wuraren shi shi al'imamu abul hassan ya fito ƙarar ya ce aƙida ta ɗaya da ni da al'imamul mubajjal babban limami ƙwararre shine imamu ahmad ya sha faɗan haka shi da kanshi wa hadhihi ibaratu sheikh abul hassan fi ghairi mawdi min kalamihi wurare da dama cikin ainihin littattafan shi cikin maganganun shi ya sha faɗan haka yace aqida ta ɗaya da al-Imam Ahmad ibn Hanbali kowa ya san Imam Ahmad ibn Hanbali aqidar shi tangaran gyararriya ce su imamu malik su al'imamu shafi'i su imamu abu hanifa su auza'i abdullahi bin mubarak laif bin sa'adin manyan malaman musulunci din nan duk da kake jin su ba hudu ba sun fi arba'in sun fi ɗari hudu duk baki ɗaya wannan aƙidar suke akai to shi ma wannan malamin aƙidar su ɗaya bayani ko dangane da falalolin wannan malami to wasu abubuwa ne wanda sai dai mu ce wa fada'ilu abul hasan al-ash'ari wa manaqibuhu akthar min an yumkin hasruha fi hadhihi al-ajala falaloli da darajojin wannan malami yawan su ya fi karfin a irin wannan gaggawa da muke wajen bayyana tarihin shi a iya kididdige su wa man waqafa ala tawalisihi ba'da tawbatihi min al-i'tizal ra'a anna Allah ta'ala qad amaddahu bi mawad bi mawad tawfiqihi duk wanda ya karanta littattafan wannan malami bayan da malamin ya tuba daga wannan mu'tazilanci zai san cewa Allah madaukakin sarki yewa wannan bawan Allah baiwa da irin ainihin falalashi وأقامه لنصرة الحق والذب عن طريقه كما الله يا تيد wannan bawan Allah danye ne don ya ainihin taimakawa gaskiya ya kuma kare hanyar Allah wadda Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ita mun gane wannan ko wannan kaɗan kenan cikin falalolin shi amma falalolin shi ba sa kirguwa a duniyan nan Allah ya yawa da su sai abin da ka fahimta kawai Allah ya shiryar da mu وقد تنازع فيه أهل المذاهب فالمالكي يدعي أنه مالكي والشافعي يزعم أنه شافعي والحنفي كذلك قال ابن أساكر قال من مذهبه بي كازن بهوش يأتي نقل نكواكو mugu sai wadda ta haife shi mugu sai wadda ta haife shi nagari na kowa kasancewa wannan malami mutumin kirki bawan Allah salihi sai malaman mazhabobi kowa ya ce nawa ne dan malikiya sai da'awar cewa wannan malami abul hasan ba malike ne dan shafi'iya sai da awar cewa wannan malami ba shafi'i ne haka dan hanafiya ma sai ce wannan malami ba hanafi ne to waye zai raba mana gaddama sai a ɗauko babban malamin da ya tarihin shi don ya kare shi shine wa ibnu asakir qala ibnu asakir ibnu asakir yace laqitu shaykh al-fadil rafi'an al-jamal al-faqih فذكر لي عن شيوخه أن أبا الحسن الأشعري كان مالكيا يتي ناهد da ainihin wani babban malami mai daraja cikin malamaina mai suna rafi'un jamal rafi'un jamal babban malamin fiqh ne wannan malami ya faɗa mini cewa ya ji malaman shi suna bayani cewa a ƙashin gaskiya abul hasan al-ash'ari ba maliki ne to kun ji ko malikiya wannan littafi da za a karanta dan mazhabi ya rubuta shi idan ka ji ya saba wa mazhabin ka kai ashar to ba mai karatu kaiwa ba wanda ya rubuta kaiwa ka zagi shugaban malikiya cikin aƙida ونسب من تعلق اليوم بمذهب أهل السنة وتفقه في آه، معرفة أصول الدين آه، من سائر المذاهب إلى الأشعري لكثرة تواليفه وكثرة قراءة الناس لها تسيزم a yau din nan duk wanda yake bin wata mazhaba daga cikin mazhabobin ahlus sunna kuma yake koyan aqida a cikin wannan mazhaba daga cikin ainihin mazhabobin ahlus sunna sai kaji ana ce mishi ash'ari shi yasa nan kasar duk wanda ya bude baki sai kaji ya ce su ash'ariyawa ne wajen aqida eh to ba a ki ku zama ash'ariyawa ba amma kun binciki aqida ash'ariyancin wacce ce mai kyau don ash'ariyancin yana da mataki uku mataki na farko na mu'tazilanci mataki na biyu shine matakin da za mu zo za mu bayani akai insha Allahu ta'ala shine da can kwakwalwar shi ta ki yadda da duk wata sifa da ake dangantawa ga Allah daga baya ya dawo yadda da guda bakwai daga baya ya dawo ya ce ya yadda da dukkanin siffofin ko waɗanne iri to sai aka yi rashin sa'a sai mutane mafi yawanci sai suka kama wannan aƙida ta tsakiya to anan aka bar su malamin tuni ya wuce wannan aƙidar shi ya dawo aƙida ta ƙarshe ita ce wadda annabi ya rasu akanta qala ibn fawrak daya daga cikin manyan malaman hadisi da tarihi mai suna ibn fawrak yace tuwfiya abul hasan al-ash'ari sanata sanata arba wa ishirin wa salasmi'a hijriya wannan babban malami abul hasan al-ash'ari ya rasu hijira annabi na da shekara 324 yau shekarar shi 1093 da mutuwa kenan saboda haka kun ji wannan littafin da za mu karanta yana dab da zai rasu dama ya rubuta shi shekarar malamin dubu ɗaya da casa'in da uku da mutuwa a kaddara ko da shekarar da ya mu rasu wannan shekara ce ya rubuta shi yau wannan littafi shekarar shi dubu ɗaya da casa'in da uku da rubutawa kenan ya girmi duk wani littafi da kuke karanta a ƙasar nan na wannan aƙidojin da yake batar da ku alwujud wal qidam wal baqa'u duk baki ɗayan waɗannan littattafan an rubuta su ne can ƙarshe ƙarshen zamani bayan an kasuwar ilimi da aƙida ta gari ta gama tashi baki ɗaya sai burbushin maguzanci ya zo yana aiki shine duk aka zo aka rubuta waɗannan littafan suka ci gaba da batar da mutane shi yasa muka tashi muka ji ana faɗi a ƙasar nan wai in ka karanta tauhidi ya maka yawa zaka ce ba Allah a me ya ma'ana tauhidi tauhidi shine ɗayanta Allah kuma ka karanta shi in yayi yawa wai ka zo kuma ka ce ba Allah to ba tauhidi bane dama maguzanci ne amma ba haka ba tauhidi kana ƙara karanta shi kana ƙara sanin Allah kana ƙara yadda akwai Allah to kuma aka ce in ka karanta shi da yawa zaka ce ba Allah shi ne irin wannan tauhidin naku yana da asali daga maguzawa ne za mu zo mu kawo muku tarihin shi baki daya insha Allah Allah shiryar da mu wa ba'da ذكر هذه النقطة من ترجمة هذا الإمام نذكر فيما يلي إثبات رجوعه عن الاعتزال وإثبات نسبة الإبانة إليه ننقل ذلك من المراجع الموثوق بها فنقول وبالله التوفيق wannan malami dama ka ji mun yi bayanin cewa shekarar shi yau dubu ɗaya da casa'in da uku da rasuwa kuma kamar yadda muka yi bayani a can farko farko cewa wannan malami an haife shi hijira annabi tana da shekara ɗari biyu da sittin daidai ya rasu hijira annabi tana da shekara ɗari uku da ashirin da hudu to ka lissafa ya yi shekaru sittin da hudu kenan a duniya gaba ɗaya ya rasu Allah ya gafarta mishi to bayan ka ji tarihin shi da bayanan da so gabata sai kuma mai maka bayani dangane da cewa wannan malami fa ya bar wannan muguwar aƙida ya dawo kan aƙida ta salaf sai mu ce muna masu neman taimako da agaji a wurin Allah ruju'u abul hasan al-ash'ari an al-i'tizal ila aqidati salaf bayani akan dawowar abul hasan al-ash'ari daga aƙida ta mu'tazilanci zuwa aƙidar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai waɗanda suka gabata قال الحافظ المؤرخ قال الحافظ مؤرخ الشام أبو القاسم علي بن الحسن ابن حبة الله ابن عساكر الدمشقي المتوفى سنة واحد وسبعين وخمسمائة في كتابه التبيين babban malamin nan da muka fara bayani a farkon wannan bayanai namu cewa ibnu asakir ya rubuta tarihi dangane da ainihin wannan malami a cikin littafin shi tabiyinu kadhibul muftari wannan malami ya rasu hijira annabi na da shekara ɗari biyar da saba'in da ɗaya a yau shekarar shi ɗari takwas da arba'in da shida da mutuwa to menene wannan malami ya faɗi ga abin da ya ce ya ce kala abubakar isma'il ibn abi muhammad bin ishaq al-asdi al-qayrawani al-ma'ruf ibn azra ya ce akwai wani babban malami wanda aka fi sanin shi da ibn azra amma hakikanin sunan shi shine isma'il dan abi muhammad dan ishaq al-azdi mutumin garin kairawan yana ainihin kasar magarib ma'ana kasar su ɗaya da mai risala wannan malami ya ce inna abul hasan al-ash'ari kana mu'taziliyan a da can dai shi abul hasan al-ash'ari ya kasance ainihin ba mu'tazili ne mu'tazila a takaicen takaitawa kamar yadda nace malamin zai zo ya bayyana mana su amma muna ta maimaita kalmar yanzu me me ya baka taba jinta ba ko kuma ka taba jinta baka san ma'anarta ba su mu'tazila suna da wasu munanan aƙidoji da suka saba wa sauran al'ummar musulmi baki ɗaya su ne waɗanda ba su yadda da kasancewar ainihin annabi isa zai dawo ba ba su yadda da cewa ya juju ma juju za su fito ba ba su yadda da bullowar rana ta yamma ba ba su yadda da dabbatul ardu za ta fito ba da duk waɗannan abubuwa sa'annan hadisai kuma baki ɗaya suna ainihin kyamar su don haka za ka ga suna yawan zargin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a kansu ne musamman wannan babban malami ibnu kutaibat ad-dinawari ya littafin shi ta'awil mukhtalaf al-hadith yana cewa kun ce kaza hadisi kaza na karo da kaza sai kawo amsa akan haka mafi yawanci da su yake waɗannan maganganu to su waɗannan mutane sai suka ce baki ɗaya ba su yarda a siffanta Allah da wata siffa ba ma a ce Allah mai ji ne mai gani suka ce ba su yarda ba balle a ce Allah na da hannu na da kafa gaba ɗaya suka karyata duk wata siffa ta Allah kaɗan kenan cikin aƙidar su za a zo a yi cikakken bayani a cikin littafin to yace da wannan malami Abul Hasan al-Ash'ari ya kasance ba mu'tazile ne wa innahu aqama ala madhhab al-i'tizal 40 sana sai dai shekara 40 akan wannan aƙida mummuna wa kana lahum imaman ya har ma sai da ya kasance shine shugaba ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوما bayan ya shekara arba'in akan wannan aƙida ya yi wancan mafarki da muka faɗi ya ga manzan Allah manzan Allah ya mai wasiya da ka riƙe sunnata ya tsaya ya ta gwada alƙur'ani da irin wannan karatu mugun karatu ya gane cewa alƙur'ani da hadisi shi kaɗai ne abin bi to sai ya shiga gidan shi kwana goma sha biyar mutane ba su gan shi ba fa ba'da zalika kharaja ila al-jami' bil basra bayan kwanaki goma sha biyar sai ya fito masallacin juma'a da ke kasar basra masallacin da aka fi sanin shi da masjidu amirul mu'minina aliyyar radiyallahu anhu to ya fito wannan masallaci fasa'idan mimbara ba'da salatul juma'a ya hau kan mimbari bayan an yi sallar juma'a wa qala yace ma'sharan nas ya ku jama'a إني إنما تغيبت عنكم في هذه المدة لأني نذرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل على حق yace abin da ya sa ga kwana goma sha biyar baku gani na wallahi ba lafiya ba na gigice ne abubuwa na dalilan wannan ilimi da muke ta karatu na ilimin mu'tazilanci da ilimin kalam duk baki ɗaya sun ruɗe min na kasa gane gaskiya balle in bambance ƙarya na kasa bambance ƙarya balle in gano gaskiya to shine na zauna a ɗaka fastahdaitu Allah tabaraka wa ta'ala fahadani ila ma auda'atu fihi a ila ma auda'atuhu fi kutubi hadhihi yace shine na zauna a ɗaka ne ta roƙon Allah Allah ka shiryar da ni Allah karka ban mutu akan abin da yake ba daidai ba yace shine Allah ya shiryar da ni na rubuta waɗannan littattafai shine ya daga littattafan ya nuna musu zamu zo mu bayani akan waɗannan littattafai ɗaya bayan ɗaya daga ciki har da wannan littafin da ke hannuna a yanzu al-ibana an usulid diyana wan khala'tu min jami'i ma kuntu a'taqiduhu yace duk aqidar da kuka sanni ta dadin nan ta mu'tazilanci yace na tuɓu na fita na bar wannan aqida kaman khala'atu min saubi hadha kamar yadda na cire wannan tufafi nawa wan khala'a min saubin kana alaihi wa rama bihi sai ya cire wata riga da ke jikin shi yi wurgi da ita yace kamar yadda kuka gano wurgi na cire wannan riga to na bar wannan aqida insha Allah har abadan abidina ya wurgi da wannan riga dan ya tabbatar musu da cewa yadda kuka ga wannan riga ta ce ne wurgi da ita to haka wannan aqida da na taso cikin ta na shekara 40 to na yi wurgi da ita ita ma to balle kai da kai ka tashi shi shekarar shi arba'in a kai kuma shi malami ne shi shugaba ne ma a kai ya batta balle kai dan karan kaɗa miya ka barta mana a yanzu ɗin min da ka ji ba kyau ka watsar da ita mana ka kama alkitabu was sunna in ba haka ba ka je kabari za ka yi nadama wallahi to shine sai ya ce warama bihi wada fa'al kutuba ilan nasi ya ɗibi waɗannan littafai sai danƙa mutane su faminha daga cikin waɗannan littattafai akwai alluma wa gairihi daga cikinsu akwai ainihin kitabun luma da kuma wani cikin littattafan nashi waɗanda za mu zo mu faɗi min tawalisihi al'ati zikru ba'daha qariban insha Allah alluma kabir alluma saghir maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin al'ibana an usulid diyana duk baki daya ya danka waɗannan littattafai anan zan jawo hankalin mutane akan malami idan ya bata sharrin shi ya fi shedan sharri wannan malami shekarar shi arba'in a cikin wannan bata a cikin wannan mako da ya gane shiriya ya shiryu cikin makonni biyu kwana goma sha biyar kaga har ya rubuta littattafai guda hudu a cikin waɗannan kwanaki goma sha biyar duk waɗannan dalilan nasu da suke kawowa da ya ce dama mun san bamu da gaskiya mun san ƙarya muke tunda babu qur'ani babu hadisi cikin dalilan duk baki ɗaya hayaniyar da ya zo cikin mu ne sai mu tsaya mu kare da ita amma a cikin waɗannan kwanaki ko a kwana goma sha biyar ka rubuta wannan al'ibana ita kaɗai kayi ƙoƙari balle alluma'ul kabir alluma'ul saghir maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin al'ibana an usulid diyana wannan ya nuna cewa wannan malami babba ne cikin ilimi ma shine sai ainihin aka ce falamma qara'a tilkal kutuba ahlul hadisi wal fiqh min ahli sunna wal jama'a akhadhu bima fiha wa intahaluhu wa taqadu taqaddumahu wa taqaduhu imaman حتى نسب مذهبهم إليه حتى نسب مذهبهم إليه فصار عند المؤتزلة ككتابي أسلم وأظهر أوار ما تركه فهو أعدى الخلق إلى أهل الذمة a lokacin da ya miƙa waɗannan littattafai aka samu manyan malaman hadisi suka karanta manyan malaman fiƙi suka karanta sai suka ce lallai wannan malami yana da tsoron Allah ka shekara arba'in a cikin ɓata rana ɗaya ka gane ɓata ne ka bashi wallahi kana da tsoron Allah wannan malami sai suka ce wannan malami ya cancanta ya zama shugabanmu daga yau ko da ike mu da mun daɗe akan aƙidar amma mun naɗa ka kai ne shugabanmu daga yau akwai mutanen da suke da kirki irin ahlus sunna haka ran da suka gane wannan malami yana da tsoron Allah ya cancanta a ilmance sai suka kawo sai suka dama me ake so tsoron Allah da ilimi to tsoron Allah ya kai a ce kana cikin bata shekara arba'in rana ɗaya ka gane ka fito ka bayyana ba a wani abu ba ka hau masallacin juma'a kamar yanzu a ce mutum ya tafi gidan rediyon bbc ya jawabi ya tafi america ya jawabi ya je federal radio na kaduna ya jawabi duk baki ɗaya a ji shi yan jarida da yan talbijin da komai kowa ya bayani a ji shi ya ce na bar wannan aƙida har abadan abidina ga aƙidar da nake kai wallahi in ba allah ya maka gamdakatar da tsoron shi ba yana da wahala shaidan ya bakka sai ce haba ai da kunya abin su wani duk ɗaliban ka ne amma kuma ka zo ka ce ka tuba to billahi azim so yake ka zama abokin zaman shi a cikin wuta yasa kar ka sake ce dan ya maka yaudara ka gane kana kan kuskure ka ce ai kuma yanzu da abin da kunya a'a in kai haka ka shiga uku Allah ya kiyaye to wannan a takaicen takaita kenan wa qala abubakar bin fawrak abubakar dan fawrak wancan malamin tarihi na malaman hadisi da muka faɗi yace رجاء أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال إلى مذهب أهل السنة سنة 300 الإمام أبو الحسن الأشعري ya bar wannan aƙida da yake kai ta mu'tazilanci ya dawo zuwa akan aƙidar ahlus sunna wal jama'a a cikin shekara ta ɗari uku daidai to a wannan bayanin da yake malamin ya dawo kan aƙidar ahlus sunna wal jama'a ne in an danganta shi ga mu'tazila fa amma har wannan lokacin ba ya zama ahlus sunna ahlus sunna sosai ba ya shekara arba'in akan mu'tazilanci shekara ta ɗari uku daidai tunda an haife shi ɗari biyu da sittin to shekara ta ɗari uku daidai ya cika shekara arba'in a duniya ya zo ya tuba ya bar wannan abu to shine ya zo ya kama waɗannan asifat asaba'a al-qudra al-hayatu al-ilmu da makamantansu waɗanda za mu zo mu bayani to sai da ya zauna a kan kuma yanzu zuciyar shi ta yarje mishi da abubuwa bakwai na sifofi amma sauran har yanzu bata yarje mishi ba zai iya fahimtar kwakwalwar shi bata iya yarda da cewa a ce Allah ya daidaito akan al'arshi a ce Allah madaukakin sarki yana da ido Allah yana da hannu Allah yana da kafa da makamantan waɗannan sai da ya shekara kuma akan wannan aƙidar shekara ashirin to wannan aƙida ce ita ta tsakiyar kenan to ita ce ake akai a ƙasar nan waɗannan sifatu saba'a as-sifatu sam'iyya to su ne ake akai a ƙasar nan saboda wai ana tsammanin shi uban akida ya mutu akai to ga bayanin yau da Hausa tangaran ba da turanci ba ba da larabci ba da Hausar ka ake bayyana maka ka sani da cewa ya bar wannan akida ya dawo daga ƙarshe kamar yadda zamu zo mu bayani ya zama akida shi ta dauke mishi yayi imani da komai gashi ya bayyana da alƙalamin shi mai albarka a cikin wannan littafi nashi وممن قال من العلماء برجوع الأشعر عن الاعتزال أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلقان الشافعي المتوفى سنة 81 و600 هجرية daga cikin manyan malamai da suka tabbatar da cewa Abul Hasan al-Ash'ari ya tuba ya bar wannan aqida ta mu'tazilanci akwai babban malami ne suna Ibn Khalkan Bashafi'i ne wanda ya rasu hijira annabi na da shekara 681 yau shekarar shi ɗari bakwai da talatin da shida wannan malami da rasuwa ga abin da ya faɗi qala fi wasiyatil a'yan ga abin da ya faɗi cikin littafin shi al-juz' a cikin juz'i na biyu safhati sadisa wal arba'ina wa arba'a mi'a shafi na ɗari hudu da arba'in da shida me ya faɗi a cikin wannan littafi cewa ya yi kana abul hasan ash'ari mu'taziliyan sun mata ba a da dai abul hasan ash'ari ba mu'tazile ne sai dawo ya tuba ya bari ka ji kai ma sai ka tuba ka bari uban uban aƙidar ya tuba balle kai jaririn jariri ɗan tatsitsi ka watsar da ita kai ma ka kama aƙidar annabi in ba haka ba yanzu bayani ya zo maka ɗinnan ka kangare wallahi ka yi asarar rayuwarka saboda abu mafi girma a wurin Allah shine tauhidi da aƙida idan ka mutu baka da shi wallahi azim ka yi asara wa minhum imaduddin abul fida isma'il ibn umar ibn kathir al-qurashi ad-dimashqi ash-shafi'i al-mutawaffa sanata 74 wa 700 hijriya daga cikin malaman da suka tabbatar da cewa abul hasan al-ash'ari ya tuba daga wannan aƙida akwai babban malamin nan abul fida ibn kathir tafsirin shi wannan ai kowa san shi ko gashi nan birjik a kasuwa kuma wace maktaba ce babu wannan library ne na musulunci babu tafsirin ibn kasir to a cikin wannan ainihin tarihi nashi wanda muka fara faɗi ɗazu wannan malami ya bayani akan tuban wannan ainihin malami kamar yadda za mu faɗi to ibn kasirin ya rasu hijira annabi na da shekara 774 shi kuma ya shekara shi 643 da rasuwa Allah madaukakin sarki ya ji shi waɗannan malamai muna gaya maka tarihin su ne dan ka san ba yanzu ne aka fara waɗannan abubuwan ba tuntuni an san wannan malamin ya tuba to amma me yasa wannan karatun bai zo kasashen mu ba aka bar mutane suna ta karatun sokana suna bankaura da hayaniya tsoho har ya mutu bai san daɗin Allah ba bai san tauhidi ba bai san aqida ba duk inda ka taba shi alwajudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu karatu ya ainihin taho kenan karatu ya yi nisa sai a ce la ina ma'anar la la halika babu mai halitta sai Allah wala razika babu mai azarta sai Allah wala ma'abuda babu abin bautawa bi haƙƙin da gaskiya illa huwa face shi rabbul ibadi ubangijin bayi masu kamanni banban wasalam karatun kenan haka kowa ya tashi ya gada har ka gama karatun baki ɗaya da kasan ɗan firamare na ABCD dan kilas in yana abcd ka san har yanzu bai san ma'ana abin da yake ba shi dai yana yin abcd nan yana jin daɗi ina amfanin shi ina za a je ina aka kwana abcd dai in an yi da yawa ita fi to haka wannan karatun shi ma yake Allah ya kiyaye to ga abin da al-Imam Ibn Kathir ya faɗi qala fil bidayati wan nihaya ya faɗi a cikin wannan littafi nashi mai suna al-bidaya wan nihaya al-juz' al-hadi ashar juz'i na goma sha ɗaya صفحة السابعة والثمانين ومئة شافي دليل ثمانين دبقوي يتي إن الأشعري كان مؤتزليا فتاب منه بالبصرة فوق المنبر يتي أبو الحسن الأشعري داب مؤتزليني سيتوب دقوانا أكيدا أقرم بصرة سما منبري ما يهو يبين توبانشي ثم أظهر فضائح المؤتزلة وقبائحهم sannan ya zo yana ta tona asiri na munanan aƙidoji da ainihin irin gurɓataccen ainihin tunani na su mu'tazila din tunda shi ya zauna shekara arba'in aka rene ka akan abu ka zama malami ka zama imami ka ɗauki tuta to ne baka sani ba a cikin wannan abu cikin wanda suke na shirme to shine yazo kuma ya rinka tona asirin su wa minhum Shamsuddin Muhammad ibn Ahmada bin Usman ad-Dimashqi ash-Shafi'i ash-Shahir zahabi daga cikin manyan malaman da suka tabbatar da cewa Abul Hasan al-Ash'ari ya tuba ya bar wannan ainihin aqida hadda al-Imam zahabi wanda ake danganta wannan littafi na Kitabul Kaba'ir gare shi المتوفى سنة ثمانية وأربعين وسبعمائة وندير في شكرا هجرانا دا بقوي دا أربعين دا تقوز قال في كتابه قا أبن دي فتي أتكي لتافي شاء الألو للألي الغفار لتافي نهاك مجلد قدازي جرمان رياض الصالحين الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن الألباني يا أوكوان للتافي يا تهذيب شي يا اختصار شي يا تخريج حديثان شي يا بين أينهم حديثان دسك إنغانتا أتكي دا وأن دس إنغانتا با تو وانا لتافي سنشي كنا الألو للألي الغفار tabbatar da ɗaukaka ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake maɗaukaki kuma mai gafara abin da ya faɗi a cikin littafin nashi ya ce kana abul hasan al-ash'ari kana abul hasan awwalan mu'taziliyan akhadha an abi ali al-jubba'i thumma nabadahu yace da farko dai abul hasan al-ash'ari da mu'tazili ne ya kuma karɓi wannan aƙida ne daga mijin uwar shi abu ali al-jubba'i sa'annan sai ya watsar da wannan aƙida wa radda alaihi kuma ya zo ne mishi raddi Allah ya ji ƙarshe Usmanu dan Fodiyo waɗannan manyan malamai suna da tsoron Allah da a ce malamanmu da kowa ma zai siffanci da wannan da insha Allahu aljanna za ta yi saukin shiga kana da tsoron Allah da kaga gaskiya ka bi da kaga an kauce ko uban waye kauce ka kauce mishi Allah ya ji ƙarshe Usmanu dan Fodiyo yana tare da malamin shi malam jibril bin umar wani mutumin kasar nijar ne har yanzu kabarin shi yana nan ana zuwa ana cewa kabarin wali ana zuba sadaka ana cutar mutane a kasar nijar wannan malami babban malamin shehu usmanu dan fodiyo ne har dan fodiyo in ka zo ka jinjina mai kai mai kirari sai ce in qila fiya bi husni zanni ma qila fa mawjatun ana min amwaji jibrila yace in wai kuna ganin wai ni din nan har na zama babban malami na yi kaza na yi kaza yace ai ni digon kumfa ce kwaya daya cikin kumfaffakin tekun ilimi na malami na malam jibril to amma ran da wannan malami ya tafi jami'ar azhar can ya je ya kwaso hayaniya da bankaura ya zama ba mu'tazale dan fodiyo ya bi haƙƙin ɗalibi ya bi shi har ƙasar Nijar tun daga Sokoto ya je mai nasiha da yake karɓe sai ya zo ya rinka mai mishi da martani yana rubuta littafai yana nuna mutanen duniya cewa wannan ko da malami na ne amma yanzu batacce ne ni ma ba ni ba shi kun ga manyan malamai masu tsoron Allah kenan shi yasa kaga Allah ya tabbatar da jihadi a hannun shi ba dan ya fi kowa ilimi ba sai dan me sai dan tsoron Allah da cancanta to shine abin da ya faru nan Abu Abul Hasan al-Ash'ari da ya karbi wannan ilimi wurin Abu Ali al-Jubba'i mijin uwar shi daga baya da ya zo gane cewa wannan malami fabatacce ne to ko da dai mijin uwar shi ne kuma malamin shi ne tun yana karami sai ya dawo wa radda alaihi ya rinka mishi raddi wa fara mutakalliman lissunna sai ya zama shi ne kara sunna ne wa wafaqa a'immatul hadith ya rinka ainihin muwafaqa da a'immatul hadith yana ainihin bin abin da manyan malaman hadisi suke faɗi kamar su al-Imam Ahmad kamar su Imam al-Bukhari da makamantan su Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa da makamantan su فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزمها لأحسنوا شيني آه الإمام الذهبي يتي da abokanmu waɗanda suke danganta kansu cewa su ne malaman ilmin kalam da suna bibiyar maganar abul hasan al-ash'ari ɗaya ɗaya bayan ɗaya suna riko da ita la ahsanu da aqida su ta kyautata da a ce kai da ke karatun alwujud din nan zaka watsar ka zo kana karanta al-ibana da sauransu da aqidar ka ta kyautata walakinnahum khadu ka khawdi hukama al-awail fil ashiya wa mashaw khalfa al-mantiq fala quwwata illa billah yace sai suka ibin hakikanin abin da abul hasan al-ash'ari yake wanda zai kyautata aqida su sai suka kutsa cikin kogi na bata irin kogin da batattun farko daga cikin waɗanda suka tafi a ƙarƙashin ilimin falsafa da mantiki suka tafi akai wannan malami ya ce babu ƙarfi babu dabara ga kowa sai ga Allah ma'ana Allah ne ya batar da su babu yadda za a yi mun fahimci wannan suwaye manya-manyan batattun farko za mu zo za mu kawo tarihinsu su aristo da makamantansu duk su suka kawo waɗannan bala'o'in za mu ga littafan su duk za a yi tarihin su ɗaya bayan ɗaya waɗannan su aristo ɗin nan yanzu littattafan su suna nan an gyara su a manya-manyan jami'o'in ƙasar nan aristot aristotle ana karantar da ɗalibai a wajen political science a wajen sociology da wajen fannoni na ilimi wanda wannan mutumi tantagaryar kafiri ne bai yadda da wani annabi ba kwata-kwata bai yadda da Allah ba kwata-kwata ba abin da kwakwalwar shi ta yadda da shi shi kawai wato free thinker ne kwakwalwar shi ba komai a cikinta sai kafirci to amma waɗannan tafan yanzu ake zuwa ana koyarwa gashi nan a ABU a BUK a jami'ar Dan Fodiyo ta Sokoto da sauran manya-manyan jami'o'in ƙasar nan waɗanda an kafa su ne don su kare mutuncin aƙidar mutanen Najeriya amma an je an kwaso wannan hayaniyar wai Bature ya ce in baka san sociology ba in baka san waɗannan abubuwa ba wai ba za ka iya rayuwa mai kyau ba in ji waye ya faɗi haka sociology akwai islamic sociology dan me ba a karanta shi ibnu taymiya ya karanta rubutu akan islamic sociology almajiran shi ibnu qayyim yayi manya manyan malamai duk sun yi dan me ba za a fassara waɗannan tafan a zo a karanta ba sai a ɗibo littattafan maguzawan farko na ƙasar greek a zo ana karantar da mutane Allah ya kiyaye to wannan a takaicen takaitawa kenan dangane da abin da al-hafiz az-zahabi ya faɗi wannan man qala bi ruju'ihi تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي الشافعي المتوفى سنة 71 و700 cikin malaman da suka ce wannan malami ya tuba ya bar wannan aqida akwai babban malami Abdul Wahhab As-Subki ma'ana malam dan malam kenan kirarin da ake mishi kenan ba wai dan malam ka ci halin malam ba shi wannan dan malam ka yi halin malam ka fi malam ilimi ma don sai da ya ilimi wannan da har ya zarci mahaifin shi Abdul Wahhab As-Subki to shi wannan malami ya rasu hijira annabi na da shekara 771 qala shi kuma wannan malami yau shekarar 646 da rasuwa qala fi tabaqati shafi'iyyah al-kubra ga abin da ya faɗi a cikin tabaqati shafi'iyyah al-kubra al-juz' ath-thani shafi na biyu صفحة السادسة والأربعين ومئتين شافي نتري بيود أربعين دشدا مما لم يفدي شوائي aqama abul hasan ala al-i'tizal 40 sana abul hasan al-ash'ari ya zauna akan wannan aqida gwargwadon tsawon shekaru 40 hatta fara lil mu'tazila imaman har sai da ya zama shugaba ga mu'tazila falamma aradahu Allah li nusrati dinihi lokacin da Allah ya nufi wannan malami da ya taimaka wa addinin Allah wa sharaha sadarahu sai Allah ya haskaka kirje shi ya sa mai annuri littiba'il haqq dan ya bi gaskiya Allah ya haskaka mishi ghaba anin nasi fi baitihi sai ya faku ya zaman shi a gida bai fitowa mutane suna ganin shi wa zakara kalam ibn asakir al mutaqaddim bi hurufihi sai faɗi waccan magana da muka karanta ta ibn asakir wadda ibn asakir ya kawo mana ɗaya bayan ɗaya yadda akai malamin ya zauna a gida mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaice kenan cikin malaman da ainihin suka faɗi dawowar wannan malami daga wannan aƙida saboda muhimmancin waɗannan al'amura da ƙurewar lokaci a yanzu za mu saurara insha Allahu ta'ala amma a gobe za mu zo za mu ci gaba har sai mun gama tarihin wannan malami da waɗannan abubuwa guda shida waɗanda muka tabbatar ka kumanta har yanzu muna kan ainihin nukuta ta biyu ne ita ce ruju'u abul hasan al-ash'ari an al-i'tizal ila aqidati salaf to akwai sauran abubuwa guda hudu waɗanda in mun karasa wannan na biyu za mu zo mu tattauna to duk baki ɗayan karatun makon mu zai kasance a wannan matsala saboda muhimmancinta don mutanen mu ya zama ko dai su bi ko kuma sun kafirci ya zama hujja a kansu wabillahi tawfiq subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik